هادي له وأشهد, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي بار السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun wale tafi da sharhu sunna ko ana nabiyur rahama da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne dangane da abin da ya kamata a lura da shi ko kuma mu koya game da sulhu hudaybiya da aka yi da manzon Allah kuma qurayshawa satin can mun tattauna kamar da malam ya kawo matakan da aka daura sulhu akan su daga ci akwai cewa za a dage yaki tsawon shekara goma babu yaƙi tsakanin musulmi da kafirai wanda wannan ya bawa haga muminai damar su yi wa'azi su yi da'awa su shiga ko ina a cikin ƙasar larabawa su kai saƙon Allah za a samu lafiya da zaman lafiya babu faɗa babu maganar yaƙi ya ce abu na biyu wa kaunu ƙuraishun la ta ruddu man adadal mushrikina in hasala daga cikin abin da suka faɗa su ƙurayshawa shine ne su ƙureshawa duk wanda ya baro wurin manzon Allah ya baro Madina ya yi ridda kuma kafirci to ƙureshawa za su karɓe shi su ba shi mafaka a ba shi gurin zama ya zaman sa a maka amma kuma su a cikin musulmi a cikin ƙureshawa in wani ya musulunta ya tafi Madina gun manzon Allah a cikin sulhun shine dole za a dawo da shi garin Makka wanda wannan ma ana cikin tattaunawar sai ɗan ɗaya daga cikin shugabannin tattaunawar da aisluhun ɗansa ya gudu daga cikin maka da sarƙa a hannu da ƙafa saboda ya ɗaure shi a gida don ya musulunta yanzu ya samu lallaɓo ya zo wurin sahabbai da manzon Allah ita to za a fara wannan sulhun ne idan ka ban ɗana muka mayar da shi makka in kuma ka ce ba za ka ban shi ba to magana sulhu babu mazalla ya ce babu damuwa saboda a cikin abin sulhun shine akwai an yarda manzon Allah ya zama hukuma mai zaman kansa tun daga shahar ana sulhu da shi sannan abu na biyu an yarda za a yi zaman lafiya za a ci gaba da yin da'awa sai mu zalla karɓi wannan maslahar duk da cewa wannan abin da kawo yanzu a zahiri kamar kaskanci ne wa bangaren musulunci amma manzon Allah ya fi kowa sanin me zai biyo baya sai ya bayi mutumin yayi kururuwa ce yanzu za ku mai da ni gurin kafirai bayan dama an ta mutunci na an wulakanta ni kuma gashi yanzu na gudu suka a cikin ƙara mai da a komai da ni wurin su za su mun ayi abubuwan da bai kamata ba dai ba Allah sai ka yi haƙuri ba ma kai ba da kai da ire-irenka ku yi haƙuri Allah na tare da ku za ku samu cin nasara nan gaba kana za ka mai da shi na ba ta an gane to su kuma bangaren suka ce ba za a mai da duk wanda ya musulunci ya yi shirka ba ya fita a musulunci ya koma kafirci ba in ya dawo cikin maka to za a rike shi ya ci gaba da zama manzo Allah ya ce shi ma ya yarda a rubuta sallallahu alaihi wasallam yace to wannan abin da ya faru fa innahu ko la asafa ala man taraka dinahu malai to abin da ya sa manzo Allah ya da wannan shar'in shine ai ba a yin bakin ciki ga mutumin da yake musulunci kuma ya fita a musulunci ai ba wanka da amur sha'anin sa bane kuna ganewa yana cikin kafirci da ko yana cewa ya koma musulunci kuma yanzu sai ga cewa shi musuluncin ya ishe shi bai gamsu da shi ba zai yi ridda sai ya fita musulunci to wannan ba za mu rauni ba ba za ya damuwa da arabu da shi ba sai a gode wa Allah ma da ya raba ku da shi ya fito da abin da yake zuciya sakarare ya bayyana domin da ya ga dama sai ya ci gaba da zama a cikin ku a matsayin ya fita a musulunci shi a zuciyarsa ku ba ku sani ba yana kukkulla muku makirci da munafurci da ba da sirrinku a wurin kuma abokan gabanku kamar da ya faru da manzon Allah a zaman da aka yi a Madina kaga kafin munafikai sun bashi wahala sosai zaman Madina wanda har mun karanta abin da suka yada game da matarsa saboda munafurci irin nasu na fata an gane to yanzu sai fito karare bai da cewa shi baya son musulunci kaga an huta da sharin da sharin sa ai sai ya tafi gurin arancin sa kawai shikenan illa iyaka in a cikin tawagar musulmi ne mutum ya fita a musulunci to dole za a zo da shi gaban alkali a masa hukunci a masa hukuncin kisa ina fata an gane shine abin kaida wanda ya rida a musulunci inda ana shari'a ta musulunci to daga to haga ashe wanda ya bar musulunci ya gudu to ba abin adamu da shi bane har ma yazo ya bar addinin sa ya bar manzon sa ko to na ba za damu da shi ba yace waradiya bi shirki wa ahlihi ya zabi zama akan shirka ya zaɓi ci gaba da rayuwa da mushrikai ya kauri ciwo manzon Allah haka wannan ai abun a ji daɗi ne ma tafi tare da sharrinsa saboda bai ɓoye abin da yake cikin zuciyarsa ba ina fata kuna ganewa yace wali haza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi imamul muslim yace dan haka ne ma aka samu manzon Allah yayi magana dangane da ire-iren waɗannan mutanen da za su bar musulunci su kuma gurin Qurayshawa cikin garin Makka yake cewa fa innahu man zahaba minna ko ilaihim yace fa abadahu Allah yace duk wanda ya fita a cikin mu musulmi ya kuma gurin kafirai to Allah ya ƙara nesantar da shi manzo Allah ya masa addu'a ma mummuna saboda dama masharranci ne in baka bayar ce ka shiga musulunci a hannun manzon Allah kana gaban manzon Allah kuma ka gane cewa wai kai baka gamsu da tafiyar manzon Allah ba zai koma kafirci aga da ba mutumin kirki bane wannan so ba za a yi bakin take rabuwa da shi ba yace wa man ja'ana minhum wadda kuma yazo daga cikin su su mushrikai ya shiga musulunci amma aka biyo aka ce dole sai an mayar da shi gurin arna sai ya ji alallahu lahu farjan wa makaraja to shi waɗannan Allah zai saka musu mafita zai kawo musu ɗauki zai taimake su yana cikin kafirci ya gudo da musulunci amma ƙarƙashin wannan sharɗin da aka yi na zaman lafiya aka ce ba zai zauna a gun manzon Allah ba dole a dawo da shi makka to ko yana cikin damuwa da kunci din in har ya dawo maka in dai imanin na gaskiya ne to manzon Allah ya masa alƙawarin cewa tabbas Allah zai bashi mafita zai kamar ɗauki na fata ana ganewa to haka ɓangarori biyu sun mutu a fili kenan wancan a masa mummunar addu'a tun da ya bar manzon Allah ya shiga cikin bala'i wannan kuma duk da yanzu an zo an kwace shi za a mai da shi garin arna to amma shi a zuciya riga ya musulunta to Allah zai mar mafita zai kamar ɗauki yace wa amma raddu min hadi ko ana man ja musliman yace amma cewa a mayar da duk wanda ya musulunta ya dawo Madina suka ce to sai dai manzo Allah ya dawo da shi cikin Makka ba za a ci gaba da zama da shi a Madina ba tunda ya riga ya guzo daga Makka ne daga wannan sulhun har iya wasu lokaci mai yawa kine haradin su yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad wa'adahum bin nasr wal faraj hina qala li abi jandal to ai su irin waɗannan duk da abin bakin ciki ne abin damuwa ne mutum ya gudo ya musulunta amma yanzu a biyo sawun shi da arna a zo har madina har gun manzon Allah kuma a ce sai manzon Allah ya bayar da shi an kumar da shi maka haka musulmi za su ji bakin ciki za su damu kamar manzon Allah ya musu alƙawari su irin waɗannan yake cewa kamar da ya faɗa wa Abu Jandal wanda muka ambata satin da ya gabata cewa ana cikin wani sulhun ya gudu da sarka a hannu da kafa kuma baban shi shine shugaban sulhun ma a bangaren Qurayshawa amma manzon Allah ce ya haƙuri ya koma yace ya Aba Jandal lokacin da yayi ta kuka ya nuna raki cewa yanzu ya ku musulmi kuna gani za ku mayar da ni gurin arna bayan yanzu ma gashi na sha wahala da sun ta duka na kuma yanzu ƙara koma ku su daure ni kuna gani ya nuna irin damuwa da shiga halin da yake cikin kunci fa qala sai da ce ya abadandal ya kai abadandal isbir kai hakuri wa hatasi ka nemi lada agun Allah dama musulunci bai musulunci bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah menene musulunci menene haƙuri a musulunci suka ce haƙuri shine ka yi haƙuri a gumbin Allah domin sai ka yi haƙuri ka bi Allah ko haƙuri a gumbin Allah ka yi haƙuri game da wani abu da zai same ka na jarabawa da Allah jarabe ka da shi da jinya ko talauci ko rashin waɗansu daga cikin masoyanka su mutu ko kaza ko kaza sai ka yi haƙuri sai Allah ya baka lada zaka manzo ke sai masa ka yi haƙuri ya abadan da kuma ka nemi lada a gun Allah wannan abin da za ka yi ka koma cikin nasu aikin ibada kake yi ka je ka jure ka ci gaba da yi in ka dawo cikin namu ma me za ka zo ka yi aikin ibada za ka yi to wannan ma ibadar kake na fata ana ganewa za ka yi ce masa ka yi haƙuri kuma ka nemi lada abin Allah fa inna Allah azza wa jalla lalle tabbas Allah mai girma da buwaya da'ilul laka wa liman ma'aka farjan wa makhraja tabbas Allah mai girma da buwaya zai sanya maka mafita zai ka maka ɗauki ba kai kaɗai ba kai da ire-irenka duk wanda yake cikin musulunci a maka a yanzu da yake ɗaure yake cikin kaskanci ana waltin mutuncinsa ko ya gudu a mai da shi to ya haƙuri ya nemi lada a gurin Allah kuma tabbas Allah zai kamar ɗauki ya ce wa ƙirta jama'a ha'ula'i al-mustada'afin to irin ire-iren waɗannan mutanen da suke zuwa garin Madina sun musulunta bayan an yi sulhun an koma Madina kenan to sai su gudo daga Makka su zo Madina su zauna sai su kuma ƙuri'a su turo wakilansu a zo gun manzala cewa to ai mun yi sharadi da kai a rubuce duk wanda ya gudo a cikin mu ya shiga addininka dole ka ba mu shi mu kumar da shi maka manzala ce eh haka ne to gashi nan ku tafi da shi saboda alƙawari akai na fata an gane to da suka zo ya zo a wani littafin da ba wannan ba wani daga cikin su irin wannan ya gudo ya zo garin makka da ya zo a garin madina kai sai suka biyo sawunsa suka ce manzala ai gashi mun yi sharadi cewa duk wanda ya zo gurin ka a matsayin musulmi ba za ka karɓe shi ba dole a mai da shi maka da haka mun zo karɓan wani da ya fito ya zo gurin ka ya ce ina wani ya ce gani ya tashi ka bi su Allah ya bada umarni ita coya manzon Allah haka bin umarnin manzon Allah ibada ce da haka sai ta da karfin rai umarnin manzon Allah ya ji sai kama hanya ya ce to mu je da ya gardama ba bai wani musu ba ashe shi akwai abin da shirya a ransa an kama hanya ana tafiya su waɗannan ƴan tafiya da shi su biyu da takubansu suna tafa da shi sai da tafiya ta kafa galibi ko a hau jaki ko raƙumi ko kuma tafa ƙasa ne kawai sai ya kalli takubin ya ce musu takubin kan nan da Allah ana ka same shi mai kyau ne wallahi ƙilar ina ne ɗan China ne ko ɗan India ko ko ɗan Japan ne ai ɗan kaza ne idan Allah na gani ya karɓa ya jihar ku gaji ka gaskiya ka samu takubi mai kyau amma ya yi kyau wallahi waye waye ga kayan sai ba shi ci gaba da tafiya sun saka jikinsa guda ba musu gardama shi ya san me yake shiryawa a zuciyarsa hankalinsa a kwance babu gardama tsakaninsu da shi an ƙara shiga wani sagage ce da Allah ka kwabin kanan funi wallahi burge ne dan Allah karaban na gani kawai sai karaba shi yana karba da ya zare kawai sai tare wuyan daya sai kai wa ɗayan bara shi kuma sai fita a guje daga sai tinga tsakanin maka da madina ya ja wani guye zaman sa wanda ya taho daga makka a matsayin musulmi ya gudo zai tafi madina ta kaga kar ma ka wuce in ka wuce ma za a je a karɓo ka za ka zo mai zama ma'ana kawai suka rika zauna suka rika taruwa suka rika taruwa yau da gobe ɗaya biyu haka suka tare suka tara mutane da yawa sai suke kuma barazana wa ayarin fatakin ƙurishawa ko in za su fita kasuwanci sai je su kai musu bara su kai musu kawai yaƙi haka dole su gudu dole a ta fafatawa dole a watsar da abubuwa to wannan abin sai fara damun ƙunishawa ga waɗansu sun fito su la ilaha ula'i wa la ilaha ula ba sa cikin ba sa cikin kuma tawagatar to wani sun zama wannan annoba kenan kuma ƙaruwa suke daga mutum ɗaya sun kai mutum goma sun kai mutum ashirin to haka sun zama zama wasu kamar wasu masu hana zirga-zirga da kasuwanci da haka suka ga cewa lalle wannan zaman fa in suka bari abin ya ɗore to za a waye gari waɗannan mutane sun yi ƙarfi na fata an gane za su hana kuma kowa sakat a cikin ƙureshawa da haka ya ce ina yake ya ce wasaru ya haddu na ƙawatilar ƙures sai suka tara dabarsu a wani guri su ire-iren waɗannan da suke gudowa daga maka don sun riga sun musulunta sai suke kai hari da farmaki akan kayan kasuwanci ayarin fatake na ƙureshawa a tijariya ya ce hatta itsarar mushrikuna har dai abin ya damu mushrikai yau an tafi kasuwanci an wuce lafiya an je an yi wata uku an taro riba an yi taho sabon kaya za a dawo maka kawai su tare su su kashe na kashewa kuma su kwace dukiyar kawai su tara kayan su aje su a gurin to haga jarin su zai kare kuma yanzu zaman lafiya ba zai yi ba kuma yanzu za a shiga wani sabon yaƙi na daban kenan kuma da wa ake yaƙin an dai san ba da manzon Allah za a yi ba tunda shi baya ya riga ya ba da su a taho da su to sai abin ya damu ƙure shawa an hana su kasuwancin su da kuma tsoro na cewa za a yi famous marki ko da yaushe ya ce yana ne an yi rasulun nabi sallama ya ƙuluna sai suka turo 'yan saƙonninsu zuwa ga manzan Allah suka ce masa ko eh ina ne na ta sha nuna ya shuduka Allahu rahim suka ce ya manzan Allah ya kai Muhammadu don ba su ya manzan Allah su aiko ya kai Muhammadu muna gama ka da Allah ka duba kuma zumuncin da yake tsakaninmu balarabe a gunsa zumunci abu ne mai ƙarfi idan akwai alaƙa ta zumuntaka tsakaninku da mutum to suna kimanta juna don wannan alaƙa ta zumuntaka din sannan kuma gashi suka manzo Allah magiya da Allah da kuma cewa ya duba girman Allah ya duba ƙarfin zumunci tsakaninsu wannan matsar da ta taso yanzu ake fama da ita dan Allah ka karshen ta sha to ya zan muku ko kuka ce duk wanda ya zo guna ya musulmi dole ya mai da ku cikin su kun zo na ba ku su su kuma sun sun hada daba a wani guri sun zauna to wannan ba sa karkashin mulki na ai na riga na ba ku su a hannunku ni yanzu ba ni da wani abin faɗa a cikin su kace a su abin da suke so yanzu daga yau din nan duk wanda ya zo cikin musu ya baro maka ya zo musulmi a bar shi zaman su kaga an fara samun nasara kenan ta aya za ku yi haka ba ga mun yi rubutu ka san ba ba kofa fara ɗaya ai sai a bayan mun yi rubutu mun yarda sai a mu dai muna gama ka da Allah ka yi haƙuri kawai in dai mutum ya riga ya gudo ya zo gurinka kawai a riƙe shi ta gaba da zama a gunna su ma waɗancan ɗin ka tura ɗan saƙo su dawo gurinka a saki hanya kawai a saki hanya a yi harkoki da Allah da annabi ka yi haƙuri ina ba ta an gane saboda su abun su magiya da Allah abu ne mai girma ɗabi'ar da balarabe tun a zamanin jahiliya sannan kuma magiya a yau mutum an haɗa da zumunci to suna mutunta wannan abun shi yasa Allah ke ce musu ku ji tsoron Allah da mai da sa'aluna bihi wal arham da kuke roƙon junan ku kusa Allah kace dan Allah ka ban kaza wal arham ko kace mutum dan zumuncin da ke tsakanin mu kaza kaza kaza kaza su laraba sa da waɗannan ɗabi'u kuma suna da mutunta abin da suka faɗa kan wannan abu ina fata an gane faman atahu fa huwa amin yace ya qulu wa rahim lema arsala ilayhi suka ce dan Allah ka tura mutane a je a taho da su faman atahu fa huwa amin duk wanda yazo gunka a bar shi zaman sa kawai yanzu wancan mushar din mun janye shi kun janye eh to a rubuta ko kaga abinda sahabbai lokacin ba su fahimta ba yanzu gashi kuma ya zo musu cikin sauki sai to a janye shi ganin su da a ci gaba da abin da ake eh farsala ilaihim nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu qariban min 60 aw 70 rajulan sai manzo Allah aika musu ɗan sako kusan mutum 60 ne suka yi daba a wani guri ko mutum ma 70 injo in su malaman tarihi haka ko mutum 60 ko 70 ai da yawan su ai da haka suka dawo cikin aminci suka dawo Madina cikin mutunci da kima da daraja to haka ake san musulmi ya zama yana da kishin zuci ba ya zama wani lagaga shirme shi kawai ba yace walam yastamir hada sulhu wal hudna akthar min 80 10 shahran ya ce sulhun da aka yi da manzala da ƙurishawa gaba ɗaya bai wuce wata goma sha takwas ba ƙurishawa suka kare sulhun gaba ɗaya ka san an yi alƙawari cewa ba za a yi yaƙi ba tsawon shekara goma ƙarƙashin wannan sai suka shelanta wa ƙabilun laraba da ba ƙurishawa ba cewa duk wanda a cikin ku yake so ya yi diflomasiya alaƙar jakadanci da ƙawance tsakanin ko ya zaɓi da manzon Allah ko kuma ya yi da mu ƙurishawa to zaɓe inda ya ga dama haka aka sulhu a farko ai mun karanta a baya sai kowa ya zaɓe inda ya ga mara daɗi wani ya shi ya zaɓi ya zauna tare da manzon Allah duk da cewa bai musulunta ba amma manzon Allah shine abokin diplomasiyar su ta yadda duk wanda zai kawo musu hari su to manzon Allah ya taɓa karkashin wannan alakar shine tunda sun ce suna yanzu alaka ta kawance da su da manzon Allah to in ka kawo musu hari kamar ka ce za a yaƙi da kai da su manzon Allah kenan kun gane abun wanda kuma suka yi alaƙa da ƙureshawa suka yi alaƙa ta ƙawance da ƙureshawa in musulmi ya kawo musu hari to kamar da ƙureshawa yake za ka dai sa a yi yaƙi shi ne sharɗin abu za ka rubuta aka aji to ba a wuce wata goma ya takwas ba ya ce sun mana ƙada hal ƙureshu hatta a anat ko kulafa iha bani bakar didda alkida'a kulafa al-musulmin sai su banu bakar sa'ad bin bakar ɗan ƙabilarsu su suka zaɓi cewa za su yi ƙawance da ƙureshawa tun a farkon sharɗin sulhun su kuma ƙabilar kai za a suka ce su kuma a za su yi ƙawance da manzan Allah da musulmi saka zauna a haka to sai zanto su ƙabilar banu bakar sai suka kawo wa alkuza'a hari ƙureshawa kuma da suke alaƙa da banu bakar sai suka sauko mutanensu suka shiga cikin rundunar banu bakar don su yaƙi khida'a haka kamar sun ce kenan tun da waɗannan su ne abokan alaƙa na manzan Allah kuma kun kawo musu hari kenan kun ce a yaƙi da ku da manzan Allah haka sun warware sulhu kenan yasa galibi duk inda kaga an yi sulhu to arne kafiri yake karya shi amma duk musulmin gaske da yake ka'idar sulhu ya san me ake cewa amana da alƙawari to baya kare alƙawari sai dai in ba musulmin kirki bane ko in bai san muhimmancin alƙawari ba yasa in ka san abu alƙawari kai to ka cika shi saboda abu ne mai daraja abu ne mai ƙarfi suka ce malamai hatta abin da zaka faɗa wa ɗanka zaka fita kasuwa ko ofis ko gona ba maka so min jirgi in ka ce to kai alƙawari a musulunci alƙawari ne in baka kawo ba kana sahun makareta agun Allah kuma za maka azaba akan wannan rashin kawar da kai sai ka ce masa a'a ba jirgin so maka ba kai da ke zaman ka in ka girma Allah ban kuɗi zan siya maka wani abu mai kyau halas shikenan ko kuma zan kawo maka minti kuma ka kawo mintin kar ka alƙawari ka ki cikawa yana kare kimar mutum Allah tsare imanin yace wa bidhalika batatul muahada daga wannan abu na taimako da suka kai wa kabilar Banu Bakar su Qurayshawa dan su taya saki da qira'a sai zanto alƙawarin da aka yi na sharɗin sulhu ya ƙare wa kana sababan ba da zalika ki fatahi makka wannan kare alƙawarin kuma da suka yi su Qurayshawa shi yasa aka zo yakin fatahu makka saboda yanzu ya tabbata karar sun ci amana sun kare alƙawari to zalla sai to tunda haka ne kuma dole yanzu a zo a yaƙe su sai aka shirya rundunar yaƙi ta musamman aka kawo maka hari kai tsaye wanda za mu karanta nan gaban Allah samu na raye ina fata an gane ya ce innal khaira kullahu ko wal aqibatul hamida fi me fi datillahi azza wa jalla wa rasuli mala yake cewa to dukkan alheri in kana son samun alkhairi a duniya da lahira idan kana son kyakkyawar makoma kai kyakkyawan ƙarshe to ana samunsa ne ta hanyoyi guda biyu shi ne ɗa'atullahi wa rasulihi yi wa Allah ɗa'a da manzansa shi sa lake cewa wal'aƙibatu littaɓa wal'aƙibatu lilmuttaƙi ina fata an gane duk mai son ya samu alkhairin duniya da lahira to ka kiyaye ka yi wa Allah ɗa'a kai manzan Allah ɗa'a wannan shi kisa samu nasara a duniya yasa ubangiji yake cewa ko ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin zaka tabin qur'ani haka zaka ta kawo duk inda laka kawo a taimaki al'umma a kafa su shi karfi su kaza zaka an saka shar'in shine su bi Allah da manzansa kenan bin Allah da manzo ke sa a samu nasara bin Allah kadai ke sa a samu arziki a samu lafiya a samu yalwa a samu zaman lafiya a ban kasa kaucewa bin manzon Allah kuma shike jawo bala'i da fushin Allah da talauci da ukuba ta shiga ba ji ba gani Allah ka tsare imanin yace wa in karihatun nafsu bidhalika ko da zuciya ba ta son wannan abun in dai abun da'a wa Allah ne da manzon Allah to ka bi abun ko da ranka baya so idan kai dan Allah to Allah ya sani zai kawo maka dauki dan abu da dama zaka samu na addini galibi rai baya san shi saboda kamar zai ga akwai wani abu na nauyi a ciki akwai takurawa a ciki sorai baya san irin abubuwa na addini amma kai kuma da kake mutum din da ka san Allah da manzon Allah sai ka danne sarran naka ka bi san Allah da manzansa shine imani na fata an gane ba wai kana bin Allah bane based on abin da ya ma dadi a rai shi yasa Allah ya bada labarin waɗansu mutane sufufin su yace wa minan nas man ya'budullaha ala haram fa in asabahu khairun itma'anna bihi ko yasa daga cikin mutane kuma suke bauta wa Allah akan yanayi in ya samu arziki ya samu cin nasara sai ji daɗi sai gode Allah sai ta musuluncinsa ba matsala sunna sak a lokacin amma in talauci ya zo ko jinya ko wani girgiza ko wani rashin appointment ko wani kaza kaza kawai sai bar Allah sai ce ai an samar hannu ai jifansa aka yi ai bakin ciki ne ai makar akamar ai waye waye ya tafi gun bokawa ne ya tafi har ya tafi waɗannan kenan ya ɗauka cewa ba Allah ba ne zai kawo jarabawa ko bari a kuma gurin Allah ya yi to haka wannan ma alamu ne na ƙasu a imani Allah ka tsare imani ya ce aumalat ila gairihi ko kuma ya zanto zuciyarka tana son wani abu saɓanin abin da Allah ke so da manzansa to anan sai ka bar son zuciyarka ka bi na Allah da manzansa shine imani kuma shi ka sa ka samu kyakkyawar makoma a duniya da lahira ko awis ta sanar sawahu ko kuma ranka ya fi sha'awar wani tsari da ba na Allah da manzo ba ka fi ganin kyansa a zuciyarka amma kuma sai ka tana ah to amma kuma Allah ne fa ya ce ayi to sai ka bar wannan tunanin kasan wanda zai ce maka shi fi musuluncin nan matsala ta da shi zai ce maka dokoki sun yi yawa mutum ba shi da yanci haka wani zai ce maka din yanzu fa musamman da dan yi karatu na boko haka kuma aka yi rahin sa'a bahir tarbiyar addini ta rika cewa wai shi musulunci dokoki sun yi yawa kamar ana tauye haƙoƙi zai ce yanzu mutum zai fito ya ce wai ana tauye haƙoƙin mata a musulunci kaga wannan ai zindiki ne bai san tarihin ma duniya ba akan yamace duk wani addini da ba musulunci ba kafin zuwa musulunci tauye yamace yake kuma har yanzu da ake maganar nan duk wani tsarin gwamnati na duniya demokaradiyya ne ko gurguzu ne ya maida mata kamar wani kadara ta saidawa musulunci ne ba yamace dama da matsayi yanzu ka tafi gonan kudancin Najeriya ka ga mutum ya mutu duk kuɗin da ya mallaka a duniya in ba shi da ɗa namiji ɗayansa mata ba sa gadansa ba sa gadansa a arnanci nan nan kudancin najeriya ba wata ƙasa ma da wani tukuna in akwai ƙaninsa namiji shi zai gada komai in kuma akwai ɗa namiji shi kaɗai sauran mata duk shi zai ɗauke komai ba su da komai su haka musulunci kuma ba haka ba ne an ba mace mutunci babu addini da kimanta ya mace a duniya kamar musulunci ya ce idan tana karama babanta mahaifi ko madadin uba ya riƙe ta ya kula da ita ya ba ta ci da sha da kayan kwalliya da kula da ita ko ka kashe mata kuɗi ta ji daɗin rayuwa da dai arzikin da Allah ya ma a mata kitso a mata lalle kar a mata cikin talauci in ta kai munzalin aure za a mata aure musulunci ta to ba fa kowa yake ba auren ba ma wanda ta ga wanda zaka ba wa aure mai siffa guda biyu ka yadda da addinin sa ya san addinin musulunci sannan kuma ka yadda da ɗabi'unsa za ka samu wani gashi da ilimin addini kuma yana aiki da daidai gwargwado amma bai da ɗabi'a mai kyau mai fushi ne shi mai cin mutunci ne ransa ya ɓaci zai iya yin ashar zai iya yin kafa zai iya mari ma ba kun su ba zai fasa bakin mutum saboda ransa ya ɓaci haka ba za a bashi a ba wannan aure a musulunci aka ce kai a matsayin ka na wali'inta ka nemi mutumin kirki mai siffar nan guda biyu ka bashi aurenta to duk wanda kuma yake da wannan siffa guda da ka bashi auren yaran yarka ko a bar auren ka da ka bashi aure karba shi ko me zai ci gaba da kula da ita a kimantawa da darajawa da tausayawa da mutuntawa ya bata gurin zama ya bata magani ya bata sutura ya bata abinci ya mata magana mai daɗi ya bata ilimin addini kuma ya haƙuri da wautarta ba haka bane in mutumin kirki in ta kai munzali ta girma mai yiwa ko mijin ma ya zo ya rasa daga tsufa ya cin mata babanta ya rasu mijinta ya rasu ga ƴaƴa sun taso za ka ɗaura ɗanta kuma kula da ita har ma aka ce idan kana da kuɗi naira dubu arba'in za ka ba wa iyayenka to ka ba mamarka dubu talatin baban ka ba shi dubu goma haka manzala tsara abin ai wannan ba daraja ba ne ƙarshen mutunci kenan shi CNC ɗin ko gaba ta ka ba shi dubu goma tunda shi ne ko don wuya aka yi ka ko asan nan wuza ahi don wuya aka yi to ya za ka ɗaukar nauyi ne ita kuma fa a ba ta dubu talatin ma'ana a ba ta kashi uku a ba ba kashi ɗaya saboda a kimanta ta saboda ta Allah mata ɗabi'a na san abin da take bukata na rayuwa ba irin na namiji bane ba haka bane haka da kimantawa ne amma suka zo suka fetsa idansu wai musulunci ya tawaye 'ya'ya mata da haka ka na policy what man do woman can do ibn beta haka ƙarya ne duk wai abin da ɗan namiji yi mace za ta yi fiye da haka suka ce sun yi kuskure shi Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne yanzu ayyuka guda dubu nawa ne wanda namiji bai sai ba sai mace ita kaɗai Allah ba za ta yi abin a duniya namiji bai yi ba amma aure haka kai ciki an gwada tafar da yawo an goya ya samu juna biyu an zo da bidi ako a ga an goya shemi a ƙasa a ga wani mahaƙin auren an yi sanda wanda ke tsiraye ko ba ka bane wa zai iya wannan abin ya mace Allah bawa ba ma wannan ba ta zo ta yi naƙuda ta aihu duk abin ta ɗauka na wahala a ciki suka ce yayin aihuwar naƙuda duk bala'in da ake ji na wannan awa ɗaya ko biyun zafi da bala'in ya fi wata tara da aka yi a baya ke sa mamman lalata mata in ta mutu a wannan yanayin ta samu shahada saboda nauyin abin saboda wahalar to ta haifi yaron yanzu ko ta yarinyar ta fito duniya kula da wannan jaririn ko jaririyar za ka iya duk ba na wajen da ya sai iya wallahi ba wanda ya sai iya domin ɗabi'ar da Allah ya maka ba ta kula da jariri ba ce ba za ka iya ba ba haka Allah iyo ka ba kai yasa ko da a birane da ake buɗe nanis house sai ga an ɗauko su ƙarti duk ƙarya ne ba aiki ba za ban da su iya yi sai dai su cutar da ɗan naka baka sani ba dan shi ba dan miji ba reno aka kashe shi bai ba reno yake ba shi kuma da in cibne kuma hozula ne shi da namiji ya nemo abu ne fafataka ya jure wahala shi yasa ba rabuwa da ciwon kai namiji kuma abun namiji ciwon kai ba ma shi bai dauke ma jinya ba in ga namiji na ta kai na yana ciwo ciwo ragon maza ne da gaske da gaske in ka kai wasu shekaru ai kusan kullun kana ka ciwon yake kuma da ka ga yawa idan ka kada ya jajawur ya idan ka daka ce idan maza kenan a haka ne ai amma daga fari saukan wani dan daudu kamar wata sabuwar amarya to ai ba irin namiji bane ai farikal ba namiji bane wannan a rijalu ai humur rijalu ai idan ka yi jajawur kuma kana jin dadin abin da kake kai hozulin ka samu kudin saboda me ka zo ka ciyar da mamarka babanka kannanka matarka ƴaƴanka saka ji dadi kuma a ranka kuɗi zaka ci da ka kashe kuma kana murna wannan sai ɗan namiji kake duk kuɗin da Allah ba ya mata a duniya tsarin da Allah mata ko ta fi kowa kuɗi a ƙasarsu to ba ɗaura mata kuma ta ciyar da mutane ba yana baƙin karin ta ɗauki mutane ciyarwa ita kuma saboda ba haka Allah ya ta amma yanzu kai za ka iya samun naira dubu goma a yau ka kashe ta yanzu duka baka da ko sisi kuma ka riƙa jin daɗi in dai kai cikakken namiji ina fata an gane so abu da yawa kowa da yadda Allah ya tsara shi kuma duk wanda bai samu tarbiyya daga haihuwarsa zuwa kai shekara bakwai ɗin farko ba a hannun ya mace mai nagarta to da wahala zama mutumin kirki don wannan shekara bakwai ɗin farko a hannun uwa ake yin su babu hannun uba galibi a ciki sai an kai bakwai ɗin gaba zai fara zuwa makaranta baba ya matsawa a yi kaza kaza da sauransu ina fata an gane to haka ce ki fita ke ma ki bar gidan a bar ɗan a ina a gudan reno to ba za a samu cikakken ɗa mai nagarta ba ya sa binciken ilimi wanda yake na fili wanda kowa ya da baya musu suka ce shekara hamsin da ta wuce zuwa sittin iyaye da suka rike mutane suka tarbiyyance su a lokacin da yawansu a cikin mata goma tara ba su yi kowane irin karatu ba ma kowane irin ba su yi ba kawai an musu tarbiyya ne kawai a gida na bayani ba wai karatu aka musu ba amma suka rike mutane suka ba su kulawa da tarbiyya suka zanto waɗanda ake alfahari da su yanzu a duk ko'ina ma a duniya da yanzu da wahala ka ji wani fannin ƙwarewa a rayuwa da babu wani ɗan najeriya kake gani da hannu a ciki za ka samu akwai bari kuma cikin ƙasar ina fata kun gane amma mamarsa kowane karatu ba ce ba a duniya shi kuma yanzu da kake jana ce mutum professor ko yana da phd holder ne ko wane ne da yawa yawa gasar taka ko ina aka tafi ko ina gasar nan kamar gyaɗa ko sai kuma ka samu ‘ya'yansu, ‘ya'yansu, da yawa daga cikinsu ba duka ba, ‘ya'yan ba su da nagarta. Shi da baban, babansa bai yi boko ba, uwarsa ba ce boko ba, ya zama abin da ya zama, saboda taimakonsu. Shi kuma yanzu gashi ya fito ya kai intaha ma abokan, amma ya kasa ma gyara ɗansa, bare kuma ɗan mutane. Haka ne yanzu ai, yawanci yanzu haka ne, saboda me, saboda an raba mata da aikin cikin gida. shi kuma duk abin da Allah ya yi suka ce ai bibbi yake yin sa da Allah ya yi sama sai ƙasa to da sama da ƙasar nan kamar matare da namiji dole sai sun haɗi suke ta amfana da ɗan adam Allah saukar ruwa daga ina sai ƙasa kuma ta karɓi ruwan sai ta fitar da tsiro ba haka bane Allah turo rana kuma ta gasa tsiron ya girma sai ya amfanar da ɗan adam idan aka yi ta ruwa babu ƙasa me za a ce ga ƙasa nan himemiya mai faɗi ba girma babu ruwan sama ina rayuwa da Allah ya yi dama sai ya hagu in kana son gane muhimmancinsu sa hannunka na dama yanzu a aljihu ka bar na hagu kana jin sauri kana sauri haka za ka tafi ta tana bauɗewa baka sani ba za ka ga kawai baka balancing equation ɗin amma ka tsaye su duka gaba ɗayan ka tafi ka gani za ka komai ya yi balance saboda haka Allah ya abin a daidaice na ba ta gane da Allah ya yi rana sai dare shi sama sai kira duk duniya ya ce ul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan la yawm al-qiyamati man ilahun ghayru la yatakum bidiya bilayli tasma fi inda Allah saka muku dare rana kadai kawai tsotsar kullun rana har tashin kiyama wane ne ba Allah ba zai kawo muku dare ku huta a ciki babu kuma sai ƙara ci gaba ga cewa qul ara'aytum inda lillahi alaikum an-nahar al-laila sarmadan lamul qiyama in aka sanya muku yanzu ba rana bace dare ne zalla kullun dare har tashin kiyama to waye zai ka muku da hasken rana ku yi rayuwa a ciki talati wa min rahmatihi an ja'ala lakumul laila ko litaskunu fihi wan nahara tabtugu min fadlihi na daga cikin rahamar Allah sanya muku dare da rana ana rana gari ya waye din namijin gaske duk dan adam mai motsi zai fito fara harka ta fafutukar me zai yi me zai so ya samu me zai fafutuka ya za a yi rayuwa sai yanzu kuma dare ya shigo fa kowa kuma jikin su zai fara collapse za ka kawai jikin kana mutu haka kawai saboda an sama sinadarin ka huta ka yi bacci in rana ce zalla kullum 24 hours to jikinka ma bugawa zai saboda babu babu abin da zai kashe ma jinka yi bacci shi yasa ga galibi ba kowa bane ke bacin rana ba kowa bane ta dade ku na fata kun gane saboda bacin rana baya kaiwa irin bacin dare muhimmanci a cikin lafiyar dan adam koda kai kuma koda ka wuni kana bacci in dare ya saka kare mu ne bacci dole ne saboda a cikin sinadarin da Allah ya sa na duhun dare akwai abu da ke sa jikin dan adam ya huta ya saki haka duka ni'imar ubangiji ce to haka sai rana yi dare don a amfanar da rayuwar ɗan adam to shi sai Allah sai yi mace sai namiji to kowanne kuma ba shi wani aiki na shi idan namiji ya aikinsa na namiji mace ma ta aikinta ta mace sai a samu sun haifar da duniya ta bunƙasa to sai ɗaya ce a shi irin aikin da namiji yake yi shi shi mace za ce za ka mata su fito daga gidajensu a daina maganar aure yadda ake iskinci a ƙasashen turai yanzu irin su faransa su ko aure ba sa yi ma sun ga dama shugaban su wancan da ya sauka a otal yake rayuwa hima na ka haife shi shi ma ne ya rayuwa ba shi da mata ba da har ya sauka shi kuma na yanzu da yake mulki yanzu aka wannan makaron din matar da yake aure ta haife shi dan ta koyar mar a primary school matar shi dan gidan matar dan agwalansa kenan ya fi shi shekaru haga shi a gidansa shi ne ɗan auta a gidan to haga wannan ba arnanci ba ne? to ai mahaukata ne ai kaga ai mahaukata ne ai to wayan da suke waccan rayuwar kai ma haka aka so ka rika yinta waddu law takfuruna ko fatakununa sawa'a to sai ranto wawayen cikinmu suka ɗauki wani suna shelantawa ai what man do woman can do better yanzu ba lokacin a zauna a gida bane wallahi mun taɓa zuwa ɗaure wani neman wani aure aka tafi da ni iyayen suke cewa ai yanzu ba zamanin a yi wa yarinya ta zauna a gida bane ta yi ta dafa tuwo ta wanke kafet ba eh baban yake faɗa wa su wakilan auren sai na ce ah to baban me za ta yi sai wani ya ce wai ya taba wai kai wai kai ne magana sai to yi kenan dama dan rakiya ne ai ba ne matsala Allah ba ku hakuri eh kaga daga nan aka sa mutane a cikin masifa kuna gane abu da ake nufi ko yanzu ka tafi indo wannan kasar Malaysia ka samu wanda ya zauna a sanye karatu suna da wani tsarin da su kuma ya dake neman matar aure housewife ake ce mata a turanci mu da ta yi aure kaɗai ta zauna a gida ba ta zuwa aikin komai sai aukin zaman aure ko ita ce housewife ko to su kuma akwai abun nan houseman kai ta aure ka kawai zindiji katon banza kaka zauna a gida ita kuma ta tafi ofis ta barka da 'ya'ya ta tafi uzurinta akwai su to hagan mai ƙarshen dai abin ita awa tana wahale kuma kai ma duk kana wahale saboda ai ba tsabiyar da Allah maka bace ai ita kuma ta zai ta nemo kuɗi ta kawo a yace police zai rika kuma damunta kuma sannan kuma nan gaba suwa za a haifa me mu kuma wanda aka haifa a wannan irin tsarin na fata kuna ganewa to shine fa aka ta kawo ɗan NGO din suka cika ko ina suna tara mata suna ba su wani kati suna musu wani bayanai cewa idan mijinki ya miki kaza karki yadda ga nan bar mu ba gaske ba daga fitowar su shekara goma da ta wuce ko sha biyar ko na makanta ka aure nawa ne ya mutu to gari ba aka ci ko faduwa hatta shedan abin da yafi so da manzo Allah ba da labari cewa abin da shedan yafi so a yi a duniya a cikin aikin zunubi shine aure ya mutu saboda ya san abin da ake samu na illoli akan barkar dan adam idan aure ya mutu da yawa daga cikin gagariman barayin da suke rayuwa zaka samu sun samu kansa a sata ne saboda sandiyar baban su ya rabu da mamasu sun suna kanana da yawa daga lalacewar ƴaƴa mata suke ta tambele suka zama karuwai sun waye gari ne ba su da uwa a gidan ubansu saboda aure ya mutu kuna ganewa kisa duk tsarin da Allah ya shi kadai ne tsari sabawa tsarin Allah wallahi bala'i yake jaza mutane shi yasa tafiyar da muke ciki yanzu wallahi nan gaba da 'yan shekaru kaɗan mai rai zai gani bala'i ne gagari ne a gaban mutane saboda tsarin da ake kai shine mata an hana su zama a gidan aure su kuma maza an saka musu talauci a ransu wai ba zai iya auren mace kawai matar aure a je a gida bai mata komai a'a shi dole shi ya nemo ta kira ta za ta yi aiki ta ɗauki albashi ta kawo 50% shi ma kawo 50% sai su haɗa sai suna rike gidan an saka mata talauci a ransa ba fulatani a jeji ga shanu kamar su kashe shi sani ya ɗaya kusan naira miliyan ɗaya wata amma an samu talauci a rai ba zai iya tiyar da matarsa ba kai ta ɗan ta tsono da bisa na dubu biyar ko uku ba ta ɗauko a kai ta kawo cikin gari ta sayar ta auni ɗan murafin shinkafa ko wani abu da ta masa tore shi ci wannan bala'in sai haddasa su fulani duk inda ka je gidan yara ƙasar nan su suka fi yawa saboda an haifi yaro an bar shi in ka je riga da rana daga duk ba kowa sun taho cikin gari ko ba sa zuwa da 'ya'ya ƙanana saboda wani wai ba zai sha nonon mai goyo ba hatta jariri aji suke a can hatta jariri wallahi kuma suka ce masana idan yaro yana kuka aka rarrashe shi ne ba ana rarrashin yaro ba to na rarrashe na saka wa yaro koyar tausayi a ransa da kuma jin kai yana saka ya koyi tausayi ana rarrashin sa to a bar shi ta kuka dan kansa har ya tsige yana koya mara mugunta da kekashewa zuciya to an bar shi shi ma agun wanda shi ma da aka bar rukun nahi shi ma yaro dan uwansa ne to ya daimar sannan ga bala'i na biyu da yawa suna fitowa sanidar wani ciffalin suna yin zina a cikin gari na wanda bai sana dubu biyar ba in zaka da wani fasik yana son cikin mara kyau sai ba ki dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari biyu ya koya miki zina daga nan kuma kin zama memba ba ka ake ba sai ka ga hidan sai zaka mutum da ɗauki makami ya kashe babansa kuma ka tura masu shan ƙwayoyi duk gashi nan ne ba shi lalata su gaba ɗaya amma sai maka a da shekarun baya wanda aka sani da kunya da kara da waye wane ne ba fulatani kuma yau shi ne ke waɗannan harkar baɗalar to me ya faru haka ciffalin nan shi ya jaza musu ciffalin da suke zuwa cikin gari to mu kuma cikin gari fa haka kawai ka zo ka kai dole ya kai ɗaya da ta fita aiki dan kama ya tafi makaranta tun daga safe har karfe biyar ita ta tafi aiki kaga tafi aiki shikenan ba za a haɗu ba sai karfe kusan yanzu za su za su haɗu kamar yanzu nan fa sai a zo gidan kowa a dangale a gaji ya gaji kawai a dafa tuwo a ci a kwanta shikenan gari yawa kuma ƙara bazama haka sun zame kumkal an'ami ba mu da manufa kenan sai kamar dabbobi ina fata kuna ganewa shi yasa duk wanda bai yi aure ba idan zai aure ya tsaya nazari ya ga me ya kamace yi wanda kuma ya auren ma in ya so tsari iyalinsa ya bi tsarin shari'a mutunci ga ya kamata a yi saboda ka kare nauyin amana da Allah ɗaura maka amma gashi an wulakantar da mata an ci mutuncinsu an mai da su bayi ƙarfi da yaji albashinki nawa ne kina fita kullum kina kan titi kina wahala ba Allah bai ɗaura miki wannan ba ɗabi'ar ki bace haka baki albashin ke zaki yi rabin cefa ne to me daɗi a ciki dole ki canja a tamfa a wannan watan da hijabi da takalmi saboda kira da jagoran aiki so na kudin ya zai tafi haka an raba ki da daɗi amma ki ya haƙuri ki zauna a gidan miji ki haƙuri da matsayin da Allah ya bashi ba lalle bane mijin ki shi zai samu kuɗi miki komai da komai in kika reni ƴaƴa suka zama masu albarka sai su miki abin da ya fi kowa kuma a duniya ki zama sarauniya a ƙarshen lamarin rayuwarki ba sha ki so ba duniya ki zama gimbiya ɗanki kowa so ki ga me zai yi wa hajiya ko me zai yi iya ko me zai babarsa saboda yanzu ya kai matsayi ya samu rufin asiri eh na wato gashi nan amma ga mun lalata an cutar da mutane muna ta shin masifa gashi yanzu Allah ka tsare imanin to kaga malaki cewa dan haka ne fa duk wani abu da ka sani ko da ranka ya kawata maka cewa abu ne mai kyau to zaka kalli abun da'a wa Allah ne ko saba wa Allah ne in Allah bai fayyada da abun ba to fa aikata shi haramun malamai suka ce duk wani aiki da ka sani na mace don suka yi ba suka ce aikin mace a ma'aikata yana zama halal ne in ya suka sharaɗi kamar haka na farko duk ma'aikatan gurin mata ne zalla kuna gane ba duk ma'aikatan gurin ba namiji ko ɗaya sannan na biyu za ta fita ta yi shiga ta kamala ta musulunci ta je gurin aikin mata ne zalla ta gama ta dawo gida cikin kamala ta musulunci to sai zanto halal in aka samu aka san haka suka ce haram kuma haka ne ko ka yarda ko baka yarda ba haka ne ko ranka ya ma daɗi ko bai maka ba haka ne in kuma ka ƙiji ba za ka ƙi gani ba za mu tafi lahirar aiko kuma duniyar ma ana gani ai menene ribar da ake ce a ciki munan ƙasar kusan ba magujar ƙasa ce da wala ka ga an ware wani guri mata zalla yana da wahala sai ka je ka samu mace tana magana da da namiji a ma'aikatar su ko kuma inda oganta ma wata duka ta ce mata tana neman permission din kaza abin da ko mijinta ba ta ba mutum abubuwa dai gashi nan ba da adadi in kina kokarin kiyayewa ke ana samun mutane kirki tsaye kusa nan amma wani shi zai rika binki da dafa'i da bala'in har sai ya halaka ki akwai hadarin maza ai suna nan ba adadi ai wallahi wani hatsafi zai mata na sai ya cimma muradi a kanta wani da kyauta wani da kawai bayani wani kawai ɗan banza jawabi zai rika mata tana shigowa su ka wonderful beautiful eh eh tana dannuwa ce the beautiful ita kuma bata take so a duniya bata ka yabe ta ka yabe ta mace ba to da wani zai fara kashe ta la haula wala quwata eh kanwa kina zuba kina ƙara kuɗi a beautiful kitchen yau da gobe yau da gobe yau da gobe hatta da kajin bayan ta ganshi in ba ta ganshi ba yau ina wane saboda ba a zuga ta ba shi sa Allah mutum ya kiyaye imaninsa ka gana abin da malam ya kaya ce wallahi duk wani tsari da ke sa samu alkhairi a duniya da lahira to ana samun sa ne a gurin yiwa manzon Allah da'a a gurin yiwa Allah da'a ko da ku abin da zaka aikata din ranka ya so shi amma Allah ya hana to sai ka bar san ranka sai ka ɗauki aikin Allah da manzansa ko da ranka ya ƙawata shi ya ce ai wannan zamanin da muke ciki shinkafa ta yi tsada dole ka je ka auri mace take aiki idan ka zo ka ɗauki albashi ka ba ta in ana kashe dubu hamsin ka ka ta dubu talatin ita ma ta take ashirin sai ku rufa kai asiri haka suke cewa wai to ai ba haƙƙinta ba ne yanzu matarka ko ta fi kowa kuɗi a duniya wallahi ta baka naira ɗaya ma ka kudin da na haram ne yadda ta ga dama kawai amma ba sai da haƙƙin tafiyar da kai ba haƙƙin ta bane in ba za ka iya cewa ba kar ka yi aure kawai ka yi haƙuri ka yi ta azumi kana ta azumi kana cin wasu abubuwa masu tauri tauri haka shikenan ka samu ka dan samu sauki to ya za ka yi haka Allah ya faɗa Allah ka tsare imanin malaka cewa hatta walau kana istihadan an husni niyatin ya ce ko da ku abin nan da za ka yi wani istihadi ne da ka yi kuma kake da kyakkyawar niyya to in fairanto saba umarnin Allah ne da manzon Allah to wallahi bala'i bare ko mutumin da ba kawai ra'ayi in dai abu ne ya zo karar cewa Allah ya ce ka ra'ayi manzon Allah ya hana to zaman ka lafiya shine ka nisanci abu in ko ka aikata don wani tunaninka cewa to ai ya kamata a istihadi a yi kiyasi ba gaske ta ba su to yanzu ai tun da yanayi ne ya riga ya canja shi musulunci zamanin mazala yanzu shekara dubu da wani abu ai abin da aka yi a shekara dubu ba zai a ce ke za a zo a yanzu ba haka wani aka zai gaya maka saboda bai san waye manzon Allah ba duk tsarin da manzon Allah ya kawo har a naɗe ƙasa da da yake da zamani baya canja sai dai zamani ya bi tsarin dole zamani in san zaman lafiya ya bi tsarin manzon Allah ya zauna lafiya in ka kawo wani wayewa ka ce kuma aka san a jefar da na manzon Allah ɗauki naka to halaka za ka yi ci gaban mai gari jiya ne na fata an gane to ga shi ba yanzu kowa cikin wahalar ba ka yi kuɗin ba ba ka samu kuɗin ba ba ka hutan ba kuma kana cikin tambela su kuma mutanen da suka rike iyalansu a gida ga mutum da tijo matansa akalla biyu kuma duk a gida ɗaya rike su shi zai je yi noma ya kawo abinci a hatsi ne kawai zallara ma lokacin aji a sto ana ɗiba ana abinci da safe hatsi da rana hatsi da daddare hatsi ba ka aka yi ba duk mun tashi mun gona a gidan kakanninmu kawai da 3 square mil duk hatsi ne amma an riƙe kuma ka san memiyar triple action ce fa triple action ce kuka ce da daddawa a danna kafin zabuwa kalas ba wani abu wanda wannan wallahi sai wata aka dan samu dan barkuna da daddaka kowa ke ba a saka ba kowa bane ai waken ma kuma shi ba shi wake ai daga kake dan samun sa irin yanzu ranar nan ka samu wake amma an zauna lafiya a rike al'umma sai Allah ya wa ƴaƴan albarka sai suka taso kowa so yake giya za a taimaki gidansu saboda ya san yadda aka dauna da shi amma na ka dauki wannan tsarin ka tafi office ka tafi office an kaɗa makaranta shi ma haka zai zo har da gama primary secondary ya tafi jami'a duk haka ko to shi ma daga ya zo ya kama aiki ya yi aiki ya fara aure ya yi aure ba ruwan da kai eh mana a to haka kai ma kana aiki ba ruwan da kai ma shi ma zuma tassa kawai wanda shine jaza'an mu fa kashir ba zai iya ma komai ba yasa ka ce dan boko ka ka aifi matar wai ka fitin riba kan ka aifi namijin sai ta sa mijin ta rika maka hidima amma ɗanka ba zai iya maka hidima ba sai dai matarsa da mijin da baban matarsa da uwarsa in ka je bitu ka samu wani yaro a kwance a tirisita a falon oga da rana to kanin madam ne in ka je ka ga wani a kusa da mai gadi yana wanke mota to shine kanin oga aiken naira ɗari biyar ya amar daga anguwarsu zuwa cikin gari sama da kilomita goma a mota ya je ya zo ya je ya zo ya je ya zo irin ta kuma kwance yana tashin tashoshi da haka suke rayuwarsa to haka kai ka tsaza kanka wannan ɗabi'a so sai Allah ya tiro dan naka tausayin ka kai ma sai da hima daga matarsa sai an da zai aifa duk abin da kamar adadi ya manta sai ka rika roƙonsa dan Allah ya turo ma dan wani abinci ba albahin ne bai shiga ba ba wallahi abun ne kaza ya ta maka bayani ka nasa ya zaka da shi Allah ka tsare imanin yasa mutun ya bi Allah a cikin komansa arziki na Allah ne albarka ta fi yawan arziki in ka samu albarka a rayuwarka to ka gama arziki a duniya dan abin da ka samu sallah masa albarka zaka ci zaka sha kuma la takaita ma duka bukatunka akan sa ba za su wuce haka ba ai kai arziki ai to mu kuma muka ga a'a muna son luxury ne sai an yi kaza sai an bunkasa saka kullum ga muna ta shan wahala da mu da matan namu da 'ya'yan namu sai wanda Allah kare Allah ka tsare imanin malaki cewa to haga ina ne ya ce wa ibu makasadin ko da mutum ya yi wannan abun ne da kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa in dai ya san saban Allah ne ya ji ya fente shi ya gyara shi to wallahi ya shiga uku abu zai faru ka san abu kaza haramun ne amma sai ka ce to ai tun da an samu laruri ka san mu haka muke wani lokaci baka san ma me larurin ba a shari'a me yake cewa laruri shine abin da zai zo ya faru ko ka yi shi ko kuma ka mutu shi ne ake son laruri fa in ba ka yi shi ba kawai mutuwa ne babu wani option to sai shari'a ta baka dama ka yi shi don ka rayu amma kan da ba laruri ba ne kawai ka rasa wani abubuwa ne amma ga wani hanya kuma kuɗaɗe na da mulmulewa kuma ka ce to ai laruri ne bari kawai ai ka zaka shi kenan sai ka gyara kanka to irin wanne yake nufi anan to ko ka yi wannan abun to ka saba wa Allah ka saba manzon Allah kuma ka sani yace inna hadha kullahu ko menene yadma'uhu qawlu sallallahu alaihi wasallam ko li'umar wa umar yuraji'uhu fi sulhi yace duk wannan abin da muka ambata to ya dunkuli ne a maganar manzon Allah da ya ga Umar sanda Umar yaje kimar magana ya manzon Allah kai ba annabin gaske bane annabin gaskiya ne ba ka ce min a wannan mutanen da muke sulhu da su dinnan ba akan addinin ƙarya suke bane yace haka ne Umar ba ka ce min za mu shiga ɗakin mu je mu yi dawafi ba mu yi umara ba yace na faɗa maka to amma ya zamu na karban kaskanci ya manzon Allah mu ji mun amutu kawai yace ya Umar na ce ma zaka shiga dakin Ka'aba kai kai dawafi bana yace a to zaka shiga zaka yi dawafin kuma kuma ni fa manzon Allah ne ba zan saba wa Allah ba wannan abin da kaga ina yi to umarnin Allah nake bi kaga abin da ake nufi anan shine a zahiri kan ka kalla abin da manzon Allah karba na sulhun ai kaman wani kaskanci wa addini ne kai tsaye amma da yake manzon Allah ne shi kuma ya fi sanin cewa Allah ne ya ce ya hakan zaka Umar bai fahimci abin ba yace manzo Allah ya za mu karɓi kaskanci har a ce mutum ya musulunta gashi a gaban mu yanzu kuma a ce Umar shi gurin arna kuma su ci gaba da wulakantar da shi ya manzo Allah ba haka nuna ba ba ce ni fa manzon Allah ne ba zan saba wa Allah ba kuma Allah zai taimake ni to haka ake nufi ko da kana ganin abin a idanka mai kyau ne in dai umarnin Allah ya zo aka san wannan komin kyansa ka bar shi kar ka yi dogon ma magana a kansa tunda gashi Umar ma abin da ya hanga yana ga ba haka ya kamata a yi ba. Hamza Allah ya ce masa ya ce wannan umarnin Allah ne kuma Allah ne taimake ni da haka ba za a yi wanda kake so ba wanda Allah ya ce a yi shi zami na ba ta an gane Mhm. eh bari mu zo gun da zamu dan tsaya ko yace ila su za wala haka ne dai ai mun ma gama kenan ko eh mun karanta kenan to haka dai a takaice a wannan sufin zaka dauki ilimi mai yawa a ciki haga musamman dai mutum ya ga cewa duk wani abu da ka san Allah ya haramta wallahi ka nisance shi aka tambayi wani malami mutum an ɗauke shi wani ƙa'ida aka ba shi wani aiki na ƙwadago bai cika aikin ba kuma ya karɓi kuɗin aikin ya yi ojoro kenan ko to me ya ci sai ya ta haram mana an ce ka tona rami iya kunkuminka za a ja ka kuɗi kaza sai ka je ka tona rabin cinyarka haka kaɗan kaɗan ya hana ka ƙara sabon da aka so ko aka ba kuma kuɗi da samun da aka faɗa da kai ka yi abin da Allah ba so wannan kuma ka ta harama kuma ka taɓa samun zaman lafiya ba yasa duk abin da za ka yi a duniya na komanka ka tabbatar kana auna shi ne akan abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya faɗa ko da abin kana ganin cewa a zahiri kai wahala ne da damuwa to ka manta da wannan ka ɗauki umarnin Allah ka bi ka jira ka ga abin da Allah zai maka na alkhairi to Allah ubangiji ya samu dace Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله